والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duk yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin amincewarsa rayuwarmu ta iso wannan yammaci na asabat yau goma sha hudu ne ko? eh sha hudu ga watan bulkada shekara 1447 bayan jiran mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da biyu ga watan mayu shekara 2026 miladiya insha Allah za mu ci gaba darasin da muke yi a wannan littafi na al-wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz na Dr. Abdul Azim ibn Badawi hafizahullah muna roƙon Allah mana muwafaqa kuna cikin kitabul al-ilma wanda ake batu akan abubuwan da ya shafi kalaci da yanke-yanke muna cikin advokatu shar'iyya wato bayani da ake yi na yanka na shari'a wanda shi ne yake halatta abin da za a ci inji cewa dabbobi na kan tudu duka ana yanka su amma dabbobi wanda suke na ruwa su babu yanka a kansu musamman kifi haka nan fara da take kan tudu ita ma ba yanka a kanta saboda manipulation ta ke ci ina muka tsira ne alatu zafi ko an karanta shi sifatu zafi to za a yi magana akan siffar yanka dama a wancan darasin mun hararo yadda ake yin yanka ko ana kwantar da dabba ne a kayan gefenta na hagu tana fuskantar alƙibla a ɗaure mata ƙafafu an fi so a bar mata ƙafarta ta hagu kafin nan ta dama don ta samu shurawa bayan idan har wannan ɗan ba zai kawo cikas ne dangane da yankan da za a aiwatar ba to nan ma ne ya ce alhaiwanin ismani su dabbobi sun kasu kashi biyu maƙadurul ala zakatihi akwai wanda ake da ikon a yanka shi wa gairu makadurin kuma akwai wanda ba a sami ikon yanka shi ba akwai wanda ana da dama a yanka shi a kwantar da shi an kama shi a kwantar da shi a ɗaure kuma a yanka akwai wanda kuma shi ba ɗaure shi ake ba soke shi ake a tsaye domin yankan ma ya kasu kashe biyu ko akwai abbakat sannan akwai kuma annahar abbakat shine yanka a yanke makogoro ko kuma abin nan jijiyoyin da suke cikin makogoro kamar tsuntsaye nasu jijiyar tana komawa gefe ta ma sai an tattaro ta duka a yanke to wannan Allah subhanahu wata'ala ya ambata ya ce illa ma zakkaitu sai dai abin da kuka yanka to kaga ko wannan su yanka su ake akwai kuma annaharu sokewa wannan shi kuma ya takaita ne kawai ga raƙumi ko kuma wanda ya yi kama da shi shi kuma raƙumi ba kwantar da shi ake a yanka ba shi za a yanka shi soke shi ake ba yanka ba ana samun wani bangare ne a jikin wuyansa inda babbar jijiyarsa take ita ake sokewa idan aka soke ta to ta katse masa numfashi ta katse masa jini jini ya kokogo tozin to sai kaga ya faɗi ƙasa shi ne Allah ya ambaci salon yadda shi ake masa aka ce wadda usmanlani alaiha sawa فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر kamar yadda ya zo cikin suratul hajj ba ambaci sunan Allah lokacin soke shi alaiha akan ita raƙumi din ma'ana lokacin soke ta sawaf abinda ake nufi da sawaf shine tana kan kafafu uku an ɗan gafe guda ana kama kafarta guda ɗaya ta gaba sai a ɗaure za a lankwasa ƙafa sai a ɗaure ta sai a batta a tsaye akan ƙafafu to idan an soke ta ta janibin da aka soke ta nan ne ƙafar take ɗaure to kuma sai zama to ta tuntsiri tunda ita raƙumi gurfana take yi nan shi raƙumi gurfana yake yi nan zai zauna kuma gurfana yana yi da biyayensa na gaba ne ƙafafun gaba to kaga a lokacin da ya zama weak yake so ya gurfana to kafa ɗaya a tsaura take don haka shi ke nan maimakon gurfana tun tsirewa zai sai fada ku shi haka ake yanka shi shi na kuma za a ji bayani insha Allah Abdullahi ɗan Umar ya ambaci abin da ake nufi da sawaf ya ce ai a ba'athuha qiyaman muqayyadatan shine abin da ake nufi domin Abdullahi dan Umar ya ga waɗansu za su kwantar da rakumi sai yanka ya ce kai ba haka ake ba ku tada ta tsaye sai ya ce muqayyada sai ku daure mata kafar ta guda ɗaya ce sunnatu Muhammad wannan shine sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari ya kawo wannan bayani kaga dan Umar ya fassara yadda ake yi marakuni kenan to shine nan malam ya ambaci nan kuma nau'i guda biyu daga cikin ba salon yanka ba wancan salon yanka ne muka faɗa guda biyu da akwai abbakatu akwai annaha shi kuma nan ya faɗi dabbobin da wato dabbobi ne waɗanda za a yanka sai ya ce to sun kasu kashe biyu akwai makadurun ala zakati wanda ake da ikon a yanka akwai ghairu makadurun wanda kuma ba a sami ikon yanka shi ba bijimi ne kawai sai haukace ba wanda ya isa ya je wajensa duk wanda ya zo ya kai masu suka in ka je ta baya harbe ka da kafa misali irin wannan ya za ku yi da shi duk hanyar da za ku yi ku yanka shi a biya gagara ko kuma fantsama ya guje ko rakumi ne ya fantsama ya tsorata da ya ga za a soke shi sai ya tsorata sai ya fita a guje gudu yake yi kun yi tafiya kun yi gudu kun kasa shawo kansa kuna ga cewa zai fantsama kuma ya shiga dawa alhali yanka shi ake so a to ya za a masa wannan shine batun da kake magana mana ce fa ma qudira ala zakatihi abinda aka sami ikon a yanka shi an riga an kwantar ga waɗanda ake kwantarwa in ba raƙumi ba fa zakatuhu fi halqihi wa libbatihi yankansa ana masa ne a makogoransa wa libbatihi shine jijiyoyin da suke gefen wuya su ma ana katse su wa ma lam yuqdar ala zakatihi abin da ba a sami ikon a yanke a yanka shi ba kuma kamar wanda na faɗa bujimi ne ya haukace sai sukan mutane yake da harbi ko ya fantsama a guje an kasa kama shi ko da kuma ya fantsama dawa an bi shi an gagara to ba sami ikon yanka shi ba fa zakatuhu aqrabu haythu qudira alayhi shi yankansa a soke shi da duk inda aka samu amma an fi so a jefe shi ko a harbe shi inda za a nakasa shi in ya nakasa to an isa kansa yanzu kuma sai a yanka shi mun gani an bin abbasin kala abbatatu fil halqi wal libba abdullahi dan abbasin yace shi yanka ana yin sa a makogoro ne ko kuma a tara jijiyoyin gefen wuya kamar yadda ake matsuntsaye akasar inda su ba su da daskararren makogoro kamar yadda sauran manyan dabbobi suke ci kuma ko da manyan dabbobin suna da wannan jijiya a libba libbatan gefe da gefe shi saka su ma sai an saka wukar ta taɓa waɗannan sassan makobara ta katse وقال ابن عمر وابن عباس وانس عبد الله بن عمر da Abdullahi ibn Abbas da Anas ibn Malik an musu fatawa dangane da to mutumin da yake yanka sai gutsara kan suka ce idza quti ar-ra'su fala ba'sa da a dalilin yanka kuma sai aka ga har an yanke kan ba komai za a ci ba dai ce ka yanke kan ba don ba haka aka ce ba ba yankewa kan ake makogoro ake yanke ba amma sai dalili ya zo ba farga ba sai ga an yanke kai to halal ne za a ci قال البخاري إمام البخاري رحمه الله يتي يقول باب يتي باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش ويقول بابي باب أبن ديفان سما ما ند أي شرد توحش ya fantsama ya zama kaman dabbar jeji dabbar jeji ce daga taga ka iyo kanta za ta tsaya fantsama za ta yi kuma za ta yi ta tsaya kusa da ba in kuma ka kusace ta to za ta taimaka hari wani lokaci dabba tana samun irin wannan wahashiyya alwahasha to kai ba wahashiyya wahasha tana samun alwahasha ita ma sai ga ta zama kamar dabbar jeji sai ta gigice ta tsorata na taba ga wani bidiyo wani da karambaninsa raƙumi ne ya zo sai zo kusa da shi zai soke an ɗaure wuya kan raƙumin a jikin bishiyar dubinu ina ga kamar balarabe ya zo da shaddansa wancan kuma ya rike igiyar an ɗaura ta a jikin abin nan ya zo kusa da raƙumin kawai raƙumin ta ina ta ina sai kan ya tsunke igiyar da aka rataye wuyar nasa aka abin nan kafin mutum ya farga kaga haka wallahi haka yi damki kan kan mutumin ba da bakinsa to dama abu dogo da shi a can saman ka da ya damke shi mutumin wanda sallaci ba abin da yake yana iko Allah ya taimake shi kuma sai ya kasai wurgar da shi gefe sai kuma ya fansama to kaga irin wannan ya samu wannan wahasha din ne tsorata yi to sai zama kamar dabbar jeji shi da abin da ake nufi idan nadda in ya fantsama ya gudu min al-baha'imi ma nadda min al-baha'imi din dabbar da ta fantsama to bukhari yace fa huwa bi manzilati al-wahshi to wanzu a matsayin dabbar jeji take dabbar jeji zaka je kama ta ne kawai tana daura a tike ka kama shi kenan ka kwantar da ita ka ka yanka a ita farautar ta ake shi ma wannan sai ya zama to yanzu kamar wanda za a farauta ne amma an fi so a nakasa shi sai kuma a riske shi da rai sai a yanka in hakan ya samu in bai samu ba aka harbe shi da kibiya da bismillah za a yi aka harbe shi da kibiya kuma sai ya mutu shikenan ya halatta sai a ci saboda ya fantsama dawa an bi shi a kama a biya gagara bukhari ya ce wa ajazahu ibn mas'udin abdullahi dan mas'udin ma ya jaza haka din wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce ma a ajazaka min albaha'imi mimma fi yadayka fa huwa kasaidi wajen abin da dan Abbas ya ce ma a ajazaka min albaha'im duk abin da ya gagare ka a cikin dabbobi dabbobin gida za a yanka kuma abin sai ya gagare ka duk yadda za a yi a yanka abu ya gagare ce mimma fi yadayka daga dabbar ma da take hannun naka tana so ka yanka abu ya gagara ta fansama ko tana kai maka hari ko suka ko harbi to yace fa huwa kasaidi yanzu ta zama kamar farauta ce sai a duba kafafunta sai a kwaɗe eh sai a samu kafafunta sai a buge wallahi ce ta fantsama kamar yadda za mu je cikin wani hadisi wa fi ba'irin taradda fi bi'irin Abdullahi dan Abbas ya ce kamar yadda Bukhari ya hakaito wa fi ba'irin dangane da raƙumi ma taradda fi bi'irin da ya gangara cikin rijiya yau raƙumi ya shiga rijiya za ku yi da shi za a ɗaure da igiya na a wacce bai a fito da shi sai dai wata kila a samu crime ko in karon ne aka yi dabara za ta iya fito da shi amma da kuma ya fada cikin rijiya yana neman mutuwa za ku yi asarar nama to abdullahi dan abbas ya ce min haithu qadarta alaihi fa zakkihi duk yadda ka samu dama a kansa kawai yanka shi in sukan ne in yankan ne makogoron za a cire in wannan gun ne za a yi yi sai a hakura da rijiyar kaga in ya mutu yanzu sai a ɗauko naman cikin sauƙi ko domin in yana da ransa to zai muku gardama wajen fita to irin wannan shi ma duk ya halatta ko da ba raƙumi ba ko da ƙaramar dabba ce sai ta faɗa cikin rijiya fito da ita kuma zai wahala sai a yanka ta ciki gwargwadon yadda aka samu dama yanzu bujimi shi ma ya faɗa cikin rijiya ya kake gani za a sha wahala wajen fidda shi ko yana nishi yana kokarin mutuwa kai saurin ku yanka abun ku sai ku fito da nama a sarrafa wannan ko ba sai ka wai ka kiyaye ta inda ya kwanta ya kalla alkibla ko sama yake kai ko kasa ya duka kansa ku yanka shi haka shi wannan ba matsala larura ce ta zo wa ra'a zalika aliyun kai abin ya sake yin sama ma imam al-bukhari ya ce ali ibn abi talibin shi ma haka ya fahimta wa ibn umar da abdullahi dan umar wa aisha da ummul mu'minin aisha duka fatawar da suka bayar ke don ta kashe sa malan duka hawo su ma duka fatoyin da suka bayar kenan ne da za a yi irin wannan dabba da ta fada cikin rijiya an gagar fitata to ga kuma dogaro wanda Imam al-Bukhari din ya kawo haka ne Imam Muslim ma ya rawaito Arwafi' bin Khadij daga sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Rafi' bin Khadij kala yake cewa qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah inna laqul aduwwi gada gobe fa zamu haɗu da abokan gaba wannan ya faru ne a wani waje da ake ce shi Hulhulaifa ba zurfu laifa ta jikin madina ba malamai suka ce zurfu laifa ne a ƙasan tihama bai na ta'ifi wa makka an tafi za a yi yaƙi ne a waje shi ne rafi ibn khadijin ya ce na ce ya manzon Allah inna laƙul aduwi gada gobe fa za mu haɗu da abokan gaba walaisar ma'ana muda kuma wajenmu babu babu abin nan babu wuka almudiyatu shine guda daya muda jam'insa to ba mu da wukake da zamu yanka dabbobi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'jal aw arin duk ma'anar su da akwai ruwaya da ta zo arin ne kamar yadda wasu malamai suke tasarrufin sa amma arin din shi yafi zama da dai ko in ce suka yi abin nan takadirin sa to annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun yi gaugawa aw arin din ma'anar su daya asalin yadda kissan ya faru kamar yadda Imam Bukhari ya kawo ruwaya ana tafiya ne kafin aje inda za a yi yaki to sai ya zamanto an samu waɗansu garuruwan mushrikai an yake su kuma an samu ganima ‘yan dabbobi awakai haka da ‘yan tsiranin raƙuma. To mutane kuma yunwa ta same shi kamar yadda shi Rafi'u ibn Khadijin ya ce mutane yunwa ta galabaice su suna jin yunwa. Ya ce al'adan annabi kuma sallallahu Alaihi wasallam yana tafiya ne a bayan runduna idan tafiya ake yi kafin a isa wajen. Saboda duk wanda ya ɗayin kasala sai shajja'a shi. wanda kuma yake neman agaji saboda ya gaji ko abin da ya kama da haka ko dabbarsa ta san matsala annabi sai sama masa mafita shi ne hikimar da yasa annabi yake tsayawa bayan jama'a to a irin wannan yanayi an je an tsiya da zango kafin annabi ya gama isowa mutane su kuma sun yi gaugawa har sun ɗaɗɗora tukwane dabbobin da aka samu na ganima sun yanka wasu daga ciki suna ƙoƙarin sanyawa tukwane ga kuma kayan miya an sassaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo shine anan ma'anar a ajal din kun yi gaugawa ma'ana kun gaggauta ganima ba a diba ai amfani da ita sai bayan an raba domin hukuma ga abin da suka yi annabi sai ce duk a zubar da wannan kayan miyan da suka sassaka a ciki tukwane ba fa kayan miya ne irin na kawai kawo su tumatir tattaruhu albasa waye ba a irin wannan ba ne an jima wani barkono ne watakila yan an samu waɗan wani garin wani abu da ake sa wanda da shi ake dafawa ko wani kakanda irin wannan ne wala Allah saboda a musu horo sai annabi ya ce duk azubar naman kuma aka ɗiba aka maida shi cikin gani ma sai an raba ta to shine annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya raba waɗanda aka ba su raƙumi suka san raƙumi to waɗanda ba su samu raƙumi kuma sai a ba su awakai guda goma a madadinsa ko tumatai guda goma ko abin da ya kamata to shi ne suka kokawa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne nan ya zo a nan ya rasulallah inna laqul adubi gada ko ba za mu haɗa abokan gaba muna so mu yayyanka waɗannan dabbobin namu mu dafa mu ci jikin ne ya ƙarfi wa laysa ma'ana mu da ko ba mu da wuka babu da wuka ke wato suna amfani da takobi wani lokaci idan ba wuta ai suna da takubba to ma'anan abin da yake nufi in muka sa takubban mu muka yanka gobe ne kuma za mu handa abokan gaba babu lokacin da za mu sake wasa su yankan da zamu yin nan zai disar da su mun gane saboda ai kitse da kashin da za a gurza a jiki zai disar da takubba an fi so kuma amfani da su akan abokan gaba to kuma gashi ba mu da wukaki mai amfani da takubban mu kuma za su dishe kuma babu lokaci gobe ne za a gwabza ballantana mu sake tattara su mun wasa mu tara wuka abin nan mu da wuta na makera a zo a sake kodi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su alternative shine waccan magana ta gaba da yace ma an haraddama wa zikra smullahi faqul abin da ya kwararar da jini kuma aka ambaci sunan Allah a kai to shi kenan ganka ne kuci saboda a lokacin sun ɗauko a itatuwa waɗanda aka feƙe ko kara karare masu ƙarfi wanda aka feƙe su wanda za a iya amfani da su a matsayin abin yanka ko itatuwa waɗanda aka feƙe su suna so su jiya hukuncin yin yanka da irin waɗannan shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wasu ma'an harar dama duk abin da kuka sa kuka yi yanka da shi kuma ya kwararar da jini wa zukira smullahi kuma an ambaci sunan Allah a kai dama fakul to ku ci amma ce laisa sinna wa zufra amma banda haƙori kuma banda farci sai annabi ya ce musu wasa uhaddithuk ya gaya ma shi rafi ibn khadij amma zan baka labarin matsayin waɗannan abubuwa guda biyu ya ce amma sinu amma shi haƙori fa'adun ƙashi ne mafi yawan malamai sun tafi akan kowane irin ƙashi ba za a yanka da shi ba amma akwai ɗaiɗai ko waɗanda su suka ce ya taƙaita akan haƙorin ne amma wani ƙashi daban wanda ba haƙori ba za a yanka da shi amma na tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa illatun nahi kuma ya tashbihin shi shi abin nan haƙori da ya kamanta haƙori da ƙashi yace ai shi haƙorin ƙashi ne kenan wannan yana nuna cewa saboda kasancewarsa ƙashi ne aka hana yanka da shi don haka ƙashin dai ba za a yanka da shi ba shi ba sai ce wa amma zufuru amma shi farce kuma farce dai da ka sani na hannu ya ce famudar habasha shi kuma wuka ce ta mutanen habasha su kuma a lokacin ba musulmi ba ne kuma an hana mutum ya yi kamanceceniya da waɗanda suke ba musulmi ba to a kowane yanayi ne a'a su yanayin yankan kamar yadda malamai suke bayani wato faratan nasu ne mutum ya akwai sai su bar farata in sun samu dabba kamar karamar dabba to sai a caka mata faratan a jikin makogwaranta a shaƙe mun gane kaga jini zai fita to haka jinin yana fita kuma har ta mutu to sai aka shabbaha ta ai ta fada kamar al-munkhaliqa kenan wanda aka makarinta kuma sannan ga sun sanya abinda shari'a bata yadda da shi ba an yanka an azabtar da ita to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma ba za a yanka da shi ba don haka yace wa asabna nahaba iblin wa ghanamin fanadda minha ba'irun kuma sai muka sami rabo na raƙuma da kuma tumakai da awakai wasu aka ba su raƙumi sai a tara wasu sai a ba su raƙumi to irin wannan adadin idan raƙumi ya ƙare to sai a ba su ƙananan dabbobi kuma guda goma a madadin raƙumin da aka ba waɗancan shi ne rafi abin khadija ya ce fanar da min haba irin sai wani raƙumi ya fantsama ya haukace ya fantsama a waccan ruwaya da bukhari ya kawo ƙosashiya ya ambaci cewa kuma akwai karancin abin nan mai sunansa akwai karancin dawakai a lokacin a cikin runduna don haka babu wadatattun dawakai a kusa waɗanda za a hau a ƙure maraƙumin gudu a shawo kansa da kafa su tabi shi ba na kuma a kusa amma abin nan babu dawakai a kusa kuma dama saboda karancinsu to suka bi shi har sai suka gaci suka ga cewa raƙumin nan fa zai kubce musu zai fantsama zai shiga daji faramahu rajulun bi sahamin sai wani mutum ya harbe shi da kibiya yasa kuri da baka sai harbe shi a wace rawaya an ce a kafarsa ne ya harbe shi ya ji mai rauni a kafa fa habasahu sai ya tsare shi ma'ana yanzu da ya harbe shi a kafa gudu ya kare sai kuma ya faɗi to ko da a cikinsa ya same shi ya faɗi yana shure-shure kuka zo kuka same shi sai ku ƙara sayan karwa illa ma zakkaitun kenan wato kun same shi da sauran rayi kuma a wannan yanayi da kaddara za ta zo ta harbin da aka masa an harbe shi dama da bismillah kuma sai ya mutu to ai mun ji a baya abinda sahabbai suka ambata abdullahi dan abbas ma a jazaka min al-baha'imi mimma fi yadayka fa huwa kasaidi ya zama kamar abun farauta da haka barewa za ta kure mata gudu ka kamo ta ne sai da ta harbe ta ko ran ka harbe ta kuma shikenan ta fada a can wani waje kuma kafin ka gama isa wajen ta mutu jefarwa za ka yi sai ka dauka dama da bismillah ta harba to shi ma wannan ya fada wannan matsayi to kaga shi ba yanka bane ko ba suka ba ko wani abu ne wanda ya tsaya madadinsa amma kuma ya halatta a irin wannan yanayi idan an samu faramahu rajulun bi sahamin fa habasahu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna li hadhihi al-ibli awabida ka awabidil ka awabidil wahshi ai irin waɗannan dabbobi raƙuma da kuke gani al-ibl raƙuman nan da kuke gani suna da awabid ma'ana suna da hauka fantsama rikicewa ka awabidil wahashi kaman fantsama da rikicewa da fada irin na dabbobin jeji shine awabi wannan fadan da suke yi alwahashatun nan da suke mishi da rashin yadda ana matsowa kusa suna guduwa kuma idan aka konarin ɗinsu sai kaga sun kewa mutum hari ba sa sassautawa to ya ce raƙuma ma suna da irin wannan wani lokaci sai su yi irin wannan fan sama don haka ya ce fa'iza galaba kumbin hashe in wani abu daga cikin irin waɗannan dabbobin musamman raƙuma suka galabaice ku kuka kasa komai a kansu faf'alu bihi haka ba shi ma kuma sai irin wannan ma'ana sai ku sare shi a inda zai ji a jika gudun ya ƙare ya fansama ko kuma faɗan da yake din a nakasa shi kana kuma sai a zuwa ƙarasa shi matukar wannan ɗin bai halaka shi ba amma in har wannan bugun da aka masa ma ya halaka an yi da bismillah shi kenan ya tsaya a madadin bai ya tsaya a madadin a madadin yanka wallahu ta'ala a'lam wannan ba yana nufin cewa layya ta yi kusa idan bujimi ya dan soma kusgewa wani zai dauko adda kawai sassara shi ce ya ji fatawa ba ba haka ake yi sai wanda ya samu alwahasha yawanci kuma irin wannan fantsamar ai suna yi ne a jeji inda za ka iya rasa shi amma cikin gari ka za a yi tare-tare a kama maka abinka to zakatul janin wani lokaci rakuma ce ko taguwa ce za ta mutu ai za a yanka ta kuma tana da ciki ko tunkiya ko saniya kuma tana da ciki kuma yankan ya kama da aihuwar ba ta yi ba idan kharajar janinu min batni ummihi idan har ɗan tayi ya fito daga cikin uwarsa wa fihi hayatun mustaqirra kuma an ga yana da rai tabbatattuwar rayuwa gashi da ransa lokacin da ake yankawa saboda zafin mutuwa sai ta haike dan mutuwa ka san ba daɗi sai ta haike dan kuma sai aka dan ya fito da ransa to yanzu shi ma wajaba an yuzakka wajibi ne shi ma yanzu a yanka shi idan ana so a ci yankan mansa daban yankan sa daban wa in kharaja maitan idan ko ya fita ba shi da rai fa zakatu ummihi zakatu lahu yankan da ake mamman sannan ita ce tasa ko ta haife yi saboda wahalan yankan da aka yi na fitar rai sai but ya fito ko ba shi da rai za a iya gasawa ci yankan da aka yi wa uwar da shi aka hada ko kuma sai da aka fede ta sai aka ganshi shi ma za a za a ci menene dalili yace an abi sa'idin قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال قلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه Abu Sa'id al-Khudri Allah ya yarda da shi yace mu ne muka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anil janin daga nan da dan dan tayi dake cikin uwa ta sa aka yanka ta fa qala sai annabi yace kuluhu in shi'tum ku ci in kun ga dama mana inda yace kuluhu kenan kamar umarni ne shi yasa yace in shi'tum in ya ba ku sha'awa ku ci sai ku ci don kuma ba za ku ci ba sai ku gyara wa yara ko a daddaka shi har da kashin domin kashin ma laushi ne da shi sai a musu dambu fa inna zakatahu zakata ummihi fa inna zakatahu zakatu ummihi domin yankan da yankansa to shi da yankan da ake mabuwar tasa to irin wannan ba za a ce mushe ne a je a yarba a idan har za a iya sarrafa sai a sarrafa barin ma za a ce ɗan saniya za a ga shi yana da koshi ko ko kuma ɗaya da komi za a gan shi ya kai ko ɗan nema sai ka ga ya kai wani wani bunsurun to kaga akwai nama a wajen kai to a tasmiyatu ala dhabiha bismillah da za a yi akan yanka in za a yanka za a ce bismillah ba a ce ma ka cika ta ka ce ar-rahmanir rahim ba bismillah shi za ka ce التسمية على الذبيحة شرط في حلها ومن تركها عامدا لم تحل ذبيحته yin bismillah kan abin yanka sharaɗi ne da zai halatta ta duk wanda ya bar a bismillah amidan da gangan lam tahilla dhabihatuhu to yankansa bai halatta ba wannan ya ɗauke mazhabi na imamu shafi'i imamu shafi'i shi ne a cikin alfukahawul arba'a yake sharaɗi ne abinda aka ce sharaɗi ne kuma baya cika duk abinda aka sanya mai sharaɗi to baya cika har sai da cika sharaɗinsa to don haka idan har ba a yi bismillah ba in ji imamu shafi'i to ba za a ce ba za a ce ba imamu shafi'i afwan wannan mazhabin zahiriya ne mazhabin zahiriya eh zahiriya sun ne suka tabu domin akan batun yanka bismillah akan yanka mazhabin uku ne akwai mazhabin zahiriya akwai mazhabin jumhur sannan akwai mazhabin na shafi'iyya su ne manyan wanda suka bada fatawa akan batun yanka su zahiriya su ne suka tafi akan wannan cewa shar'i kuma an samu daga cikin mutaakhirun wasu wanda suka tafi akan haka akan cewa shar'i ne don haka ko ka yi mantuwa in dai baka yi bismillah ba ko da mantuwa ne to ba za ka ce musan ba da irin dalilan su kamar irin ayoyin nan da namu ji jumhur kuma kamar imamu abu hanifa imamu malik ibn anas da imamu ahmad bin hanbal su kuma sun ce a'a wajibi ne ba sharadi ba ne wajibi ne wajibi ne a yi yanka da bismillah a yi bismillah a lokacin yanka idan har aka bar bismillah bisa mantuwa suka ce ya halatta za a ci saboda abin da Allah ta'ala ya ce ya kimsa wa muminai kuma Allah ya ce na baku a ƙarshen suratul bakar rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah kada ka kama mu idan har muka mantuwa ko muka kuskure kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gufira li ummati al-khata wa an-nisyan wa mastakarahu alayhi to kaga wannan shine abin da jumhur suka tafi da shi akan sa waɗannan malama guda hudu da kuma ma wasu daga cikin malamai sannan mazhabin shafi'iyya su kuma shine wanda ya raba abu wato ya ce wajibi ne idan mutum ya bashi da gangan ba za a ci ba in ya bashi da gangan ba za a ci ba imamu shafi'i ya ce ko da mutum ya bashi da gangan afuwan ko da ya bashi da gangan za a ci saboda shi mutum musulmi shi ne wanda yake da yin yanka ya kawo dalili da wani hadithi amma hadithin da ifi abin da ya fi tabbata a ciki shine mazhabin jamhur wato mazhabi na biyun da muka ambata wanda imamu abu hanifa da imamu malik da ahmad bin hanbal suka tafi a kansa da suka raba abin sun ce wajibi ne dole ne a yanka don haka idan mutum ya dole ne a bismillah idan mutum ya bar bismillah da gangan to wannan ba za a ce ba amma idan da mantuwa ne to wannan za a ce mun gane ko to nan su ma suka ce faman tarakaha amidan lam tahilla dhabihatuhu duk wanda ya banta da gangan to abin da ya yanka dan bai halatta ba qala ta'ala Allah madaukaki yace fa kullu mimma dhukira smullahi alayhi in kuntum bi ayati mu'minin ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah kansa in kun kasance kun yi imani da ayoyin Allah kaga nan ya ambaci ambatan sunan Allah وقال تعالى كما الله مدوكاكي يا فدا cikin suratul an'am wala ta'kulu mimma lam yuzkar smullahi alayhi wa innahu labisun kada ku ci daga abin da ba ambaci sunan Allah akan sa domin fasikanci to kaga wannan sai a jingina shi zuwa ga wanda ya bashi amida amma wanda ya bashi da mantuwa to kaga wannan dama nafsi ya nuna rangwame a kayan mantuwa Allah ce wa inna shaytana la yuhuna ila awliyaihim wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum shaytanu suna yin wahayi zuwa ga majibintan su don su yi jayayya da ku wajen halatta mushe wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun in har kuka bi su abin da suka faɗa wanda shaytanu suka musu wahayi to kuma kun zo mushrikai tare da su ma'ana cikin abin da suke halattawa na nau'o'in dabbobi waɗanda suke matattu to kaga waɗannan ayoyi sun ambace wato ambatan sunan Allah in ka ɗauke shi a matsayin sharaɗi kamar mazhabin zahiriya to sai ka tafi a fatawar musulmi in kuma ka ɗauke ita bi mazhabi na jumhur to ba za ka ce sharaɗi ba ne sai ka ce wajibi ne ayat tana nuna wajibcin ambatan sunan Allah ne amma ba wai a matsayin sharaɗi ba domin idan an ce shara'i ne to sallar abin nan ba zai yankan ba zai taɓa cika ba idan babu shi ko da da mantuwa ne ke amma idan aka ce wajibi ne abu ne wanda yake na dole a yi shi amma kuma wajibi yana saraya a dalilin larura idan ta zo musamman kamar mantuwa wanda dama nassi na alkur'ani da sunna ta ambata wallahu a'lam kuma har ila kamar hadisin da muka karanta a baya daga Rafi' ibn Khalid annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana lahu annabi ya ce masa ma an harad dama wa dhikra smullahi faqul da abinda kuka amfani da shi ya kwararar da jini kuma aka ambaci sunan Allah a kansa fakul to aka ce sai ku ci amma sai a kiyaye ambatan sunan Allah kenan a lokacin da za a yanka tun da dama bayan an ambata mana wanda ya halarce yanka ko haka ne ko ɗaya daga cikin abin da ya tabbatar cewa ba sharaɗi ba ne mazhabin jamhur shine ya tabbata ai Allah subhanahu wataala ya halatta yankan ahlul kitabai ko bai halatta ba wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amuhum hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum ai mun fassarar da Abdullahi dan Abbas yayi ta'amuhum yace zaba'ihuhum ko yanke yanken da suka yi su ku ba lalle ne su ambata ma sunan Allah ba za su yanka za su yankawa kawai haka ba tare da ambata sunan Allah to kaga ce da Qur'ani ya halatta cin yankan su kenan ashe ambata sunan Allah ba sharadi bane mun fahimta abu ne wanda yake wajibi amma in mutum ya bashi da ganganta ba za a ci ba kai a matsayinka na musulmi da shari'a take kanka amma shi ba musulmi ba ne haka ne? to Allah ya datar da mu wani abu wanda yake ta'allake da yanka shi ne asai farauta domin shi ma kashewa dabbobi ne da dabban da ka doke ta da gariyo ta mutu da wanda ka harba da bindiga ko da kibiya ta mutu da wanda ka sa gabas ta yanka ajin dai mutuwa ce to an halatta ma wancan an halatta ma wannan amma shi wannan ya sharaɗin sai ta shi kuma tunda wancan mun je a kwantar a yanka a yi bismillah ga dai bayanan da aka aiwatar to farauta fa ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wa idan halaltun fasadu da aka ambaci doka na cewa in kana cikin harami bayan ka je miƙaci kuma ka nausa zuwa ga haramul maki za ka je aikin hajji ko umara to a wannan lokaci baya halatta a gare ka ke farauta na dabbar da take kan tudu to amma sai Allah ya ce wa idza halaltum amma idan kuka warware haramin ku kun ku take nan daga cikin wannan takunkumin fasadu ba yin farauta cikin harami ne ba za ka yi farauta ba wa qala ta'ala kuma Allah ya ce yas'alunaka ma za uhilla lahum suna tambayanka wai ne ya halatta gare su lokacin da Allah ya ce hulmat alaikum almaitatu wa dam wa lahum khinzir aka jera wasu nau'o'in abinci da dabbobi aka ce ya haramta haramun ne ba za a ci ba to sun tambayi annabi to menene kenan ya zama wanne za mu ci yas'alunaka ma za uhilla lahum suna tambayanka me ya halatta a gare su na dabbobi kul ka ce uhilla lakum at-tayyibat duk wani abu wanda yake mai tsafta mai tsarki halal ne a gare ku ai Allah ya haramta muku abin da yake kazanta wa harimu alaikum al-khaba'i wa ma allamtum min al-jawarihi kuma dabbobin da kuka koyar da su min al-jawarihi daga cikin waɗanda suke miki jawarihi wato waɗanda suke yin miki ke dabbobin da suke yin farauta misali yanzu shaho yakan yi miki ya yayyagi jikin abin da zai farauta ya kamo zomo ko abin da ya kama da haka ko ya galabaita har barewa ba ya dinga binta an masa training yana yaguna ya kushin fuskar ta yana fidda mata jini ya gingita ta ta faɗi mai ita ya zo ya ɗauka to su ne jawabai ko kare da za a yi amfani da shi ko makamantar irin wannan dai dabbobin da ake farauta da su su ne aljawarai masu yin meke to wa ma'allamtun min aljawarai mukallibina da kuma dabbobi waɗanda suke masu yin farauta mukallibin kenan kuma waɗanda suke masu yin miki waɗanda kuka koyar da su to allimuna hunna mimma allamakumullahu kuka koyar da su daga abin da Allah ya koyar da ku na dabarbarun da za su kama muku dabba ko su shawo muku kanta to irin wannan ma ya halatta ku ci Allah ya ce fakulu mimma amsakna alaikum to ku ci daga abin da suka kama muku wadhkur ismallahi alaihi fa ambaci sunan Allah akan sa in kun riske shi yana da rai amma in kun samu sun gama kashe shi shikenan sai ku ci duba yadda Allah ta'ala ya fifita tsakanin mai ilimi da mara ilimi hatta a cikin dabbobi dabbobi ma sai aka ce yankan mai ilimi na ka ci a cikin dabbobi imana farautar kare mai ilimi jahilin kare ban da shi amma kare mai ilimi kaga har a cikin mawai karnuka da shaho da suwaye akwai wanda yake mai ilimi shine aka jaza abin da ya kashe sai aka ce kai musulmi mai daraja kare ba shi da daraja amma tun da yanzu yana da ilimi in ya kashe to ka je ka ci saboda darajar ilimin ne shi yasa aka ce tu'allimuna hunna mimma allamakumullah kaga an maida ilimin zuwa gawa zuwa ga Allah ai abin da yazo daga wajen Allah yana da daraja in ya shafi abu kuma to abin zai iya samun kima ta wannan bangaren wasaidul bahar jaizun fi kulli hal amma ka san shi kenan akwai ka'idoji ko wanda zamu ji a gaba da sauran dabbobin da suke yin farautar akwai ka'idoji wanda za a ji a gaba wasaidul bahar jaizun fi kulli hal amma farauta ta cikin ruwa ita kan ta halatta a kowane yanayi ko kana cikin aikin hajji ma'ana kana cikin harami ko baka cikin harami ya halatta wa kadhalika saydul barri hakanan farautar kan tudu ma ta halatta ga kowa illa fi halatul ihram sai lokacin da mutum yake cikin harama Allah ta'ala Allah madaukake yace uhilla lakum saydul bahri an halatta muku farautar dabbobin da ke ruwa wa ta'amuhu mata'an lakum abincin da ke cikin ruwa kuma kayan jin daɗi ne da Allah ya tana da muku walisayyara haka nan ayar rima in za su wuce za su iya tsayawa inda ruwa yake su farauce shi don su samu uzuri wa hurima alaikum saydul barri ma dumtum huruma amma an haramta muku farautar kan tudu matukar kuna cikin harama na aikin hajji ka je miƙati ka yi wanka ka cire kayanka ka saka wannan haramin labbaika allahumma labbaika umratan ko labbaika allahumma labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj ko hajjan ko duk irin nau'in tarbiyyar da kai to ka shiga cikin harama ka shiga cikin ihrami ai abubuwa yanzu da da suke halal sun haramta suna nan an zayyana su mahzuratul ihram har sai lokacin da ka cire kai tahalluli to nan kuma tahallul ai yanzu abubuwan ka warware wannan takunkumin kuma abubuwan da da suka haramta sun zamanto halal shi ne zika shiga ta hallul shi kan farauta da za a yi na abin da ke cikin ruwa wannan ya halatta kuma dama ai mun ji shi kan cikin ruwa baya bukatan yanka ko sai dai ka kamo man ya illu saiduhu to waye ya halatta ya farauta yahillu saidu man tahillu dhabihatuhu duk wanda yankansa ya halatta a ci to farautar sa ma ta halatta ci domin ai ta ma farautar a matsayin ne take ta tsaya a matsayin yanka ne yayi shi yasa in zaka saki dabbar taka sai ka sake ta da me da bismillah ya ne ne alkalbul muallamu yake alkalbul mu'allam za mu ji sharuɗan da aka ambata wasu daga ciki dabba ko karan da ka koyar da shi yake da ilimi to ya za ka gane yana da ilimi idan ya je ba zai kai attack ba ko ya ga dabba ta gindaya a gabansa ana tafiya da shi da mai gidansa sai gaba da ruwa ta ƙuri a cikin lambu to ba zai tafi kawai ya kai mata attack ba an masa training sai dai ta haushi yana kada bindi yana zuwa jikinka don ya nuna maka ishara cewa gata ko kuma ya ta kewaye wajen ya ta gudu yana kewaye wajen yana haushi har kai attention ɗinka ya zo ka fahimci cewa akwai ta tukunna yanzu in za ka irsalinsa sai ka irsalinsa da bismillah to kai training ɗinsa haka kuma ya kiyaye kuma duk lokacin za ka sake shi ko za ka tura shi ko za ka masa ishara ko da ba a hannunka yake ba yana wani waje ne ka kira sunansa to sai ka ce bismillahi sai ya kwansa ma to kalbul mu'allamu ke ne kuma idan ya je kan dabbar in ya kashe ta ba zai ci ba ko kuma in yi kira ka koya masa in ya galabaitar da ita ya ga ta kasa zuwa ko ina to sai ya zauna kuma yana gadinta daga inda za ki je sai da gida ya zo kuma in kashe ta yi ma ba zai ci ba sai dai tsaya kawai yana kallon nama yana jiran ka kaso kuma ya hana kowa ɗauka to wannan idan yana haka kalmul mu'allamu ke yanzu yana da ilimi to don haka ga yanzu kenan ashe wani wanda yake tantirin kafiri arne kawai zindiki wani mushrike ko ba mujuse idan je iyo farauta ya kashe dabba ya kawo ba za a ci ba saboda yankansa ya halatta yankansa bai halatta ba sai idan musulmi ne idan musulmi ne ya je ya yi farauta to sai a ci kuma shi ma musulmi idan an san jahili ne bai san farauta ba yinta kawai yake yadda ya ga dama aka tabbatar da haka to shi ma ba za a ci don bai ce ka'ida da za a ci na'am alatu saidi ababen da ake iya yin farauta da su as-saidu kad yakunu bi silahil jarihi ita farauta za a yi iya yin ta za ta iya kasancewa bi silahi da makami al-jarihi wanda zai yi rauni a jikin dabba kasaidu misali kamar takobi a sare ta da shi ko a soke ta ko mashi wasikin ko wuka wasahani ko kibiya duk wani abin da za a iya mutu rauni da shi wa kad yakunu bil jawarihi kuma zai iya kasancewa da dabbobi waɗanda suke yin rauni a dabba wanda suke mata miki kamar karnuka ko shahu da muka ambata qala ta'ala Allah madaukake ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda sun kai imani la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd Allah zai jarabe ku da wani abu na farauta tanaluhu aydikum wa rimahukum wanda gashi nan dab da ku hannun kuma zai iya sawa za ku iya mika hannu ku kama wa rimahukum ko kuma mashin ku kun yi haka ba sai kun sauka kan abin hawan ku ba za ku iya soke shi a lokacin da kuke cikin harama tunda da ka san da kafa suke takawa a tafi aikin hajji ko da kafa za a taka a tafi aikin hajji da kafa ake tafiya to za ka daga inda mutum yake a miƙacinsa ya je miƙaci ya sanya harama kafin ya isa maka zai ta ganin dabbobi dabbobi a zamanin daɗi to sai Allah ta'ala ya ce to a wannan yanayi Allah zai jaraba ku don ya ga yaya tsayuwar ku a kayan dokar Allah da farauta ta kasa samuwa amma yanzu tunda kun sanya harami sai ku zo wucewa ta jikin lawani abin nan wani ɗan lamfo sai ku gaba da tana zaune ku yi da hudu ita kuma ta kirabu da kutalin sha'ido kaga ai ta zo dab da ku dama araha za ku buge ne ko ko za ku batta to shahidin shi nan da aka ce tanaluhu aydikum yadda hannunku ma zai iya kamawa wa rimahukum da kuma mashin ku yanzu an ambaci abin farauta ko ba a faɗa ba shine ne mashi kenan ko a cikin abin da za a iya yin farauta da shi to ana yi da shi ba sai waɗannan ala ɗin kawai da aka ambata ba har bundukiya za a iya amfani da ita da makamantan irin wanda dai abubuwan da ake amfani da shi mai sanya rauni wanda zai tsare dabba to wannan duka za a iya yin amfani da shi wallahu ala wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace wa ma allamtum min aljawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma allamakumullah ita ce ayat da muka karanta a baya don haka Allah yace fa kulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da suka tsare muku suka kama mu in sun kama muku dabba to ya halatta ku ci ko da sun kashe ta amma ويشترط بالسيف الصيد بالسلاح أن يخرق جسم الصيد وينفض فيه أن شرطنت في الصيد بالسلاح فروت الدلاء إلى مكاني أن يخرق جسم الصيد يرات جكين دبا وينفض فيه كم يشجع مكسرتا yanzu misali abin da ake nufi kai ne sai ka kai bugu da makaminka da mashi mashin kawai sai dan tsokale ta a kafa a cinya sai dan cake ta ya kuskure ta haka dan jini tsin ya fita sai ta fantsama sai ta gudu can a gaba kuma sai ka same ta ta faɗi kuka same ta bayan wani lokaci a wani waje tana kwance ta mutu wannan tsaron wannan dan ya kushinta da kai ne kashe ta bai cika sharaɗu mun gani sai ka infazi ila maqataliha ka mata rauni wanda an san wannan rauni zai iya sabbaba mutuwa an san rauni aka mata wanda zai sabbaba mutuwa amma kuma ta fantsama misali an soke ta da mashin mashin ya soka cikinta ya shiga cikinta mun gani to irin wannan ne lokacin da wasu matasa biyu suka zo kuka suka zo shari'a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kowa yana cewa shi ya kashe Abu Jahl shi ya kashe Abu Jahl sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce naga takobin ku ba naga takob kowa ya ce na tsoka mata takobi wannan ya ce na sa mata takobi sai annabi ce to ku kawo kun goge takobin nan suka ce ban goge ba ku kawo mun takobin annabi suka dauko takobin kowa ya nuna wa annabi wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ce a dukkan ku biyu ne kowa kashe shi don ya daɗaɗa musu rai ai idan ya ce wane ne ya kashe ba wane ba to wane za a kashe masa gwiwa sai ce a ai duk ku biyu kowa kashe shi amma sai ce salabinsa wane kai za ka ɗauka ma'ana wane shi ne ya kashe saboda ya ga nasa takwabin jinin da ya nuna na shigar da ya yi jikinsa ya fi nisa ya yi infadi kenan ila makatani na ɗan bujiro da wannan ne don mu fahimci wannan hukunci ba kawai ko ne irin ɗan shafta ne aka yi shi kenan kuma ka ganta a can a mace ka ce a sai wanda ya same ta an san ya same ta samuwa wanda ya mata rauni rauni wanda zai iya sabbaba watakila in ba tsananin raunin ba to jini zai ta zuba ya ta zuba a dalilin sa ta faɗi magashiyan har ta mutu ko kuma watakila ya yi infazi ya shiga jikinta wanda dama an san irin wannan sukan ba za ta kai ba ku sai irin wannan to ina ga saboda lokaci nan za mu saya ba ji sauran sharuɗan da sauran bayanai insha Allah ta'ala in Allah ya kai rayuwar mu wani mako abinda muka faɗa daidai Allah ta ramu cikin lada ya ba mu ilmi kiyayewa wanda ko muka kuskure muna roƙon Allah ya fahimtar da mu abin da yake daidai kuma ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم